نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب التسليم في أن يمر أحد بين يدي المصلي مم.
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مم.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري مم.
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه مم.
وليدرأ- وليدرأه ما استطاع مم.
فإن أبى فليقات فليقاتله فإنما هو شيطان
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي wato wannan babi yana magana dangane da kausasawa da kuma tsanantawa da kadda mutum ya bar wani ya huce ta gaban shi idan yana sallah fi an ya murra ahadun baina yadayil musalli cikin ya- wani ya huce ta gaban mai sallah wato wannan babi yana kausasa magana sannan kuma yana kausasawa akan kadda mai sallah ya bari a huce ta gaban shi saboda idan ya bari aka huce ta gaban shi yana da damar ya hana wannan mutumin wato rabin sallar shi ya tafi an gane ko ladan da zai samu na sallah ya rage wa kan shi rabi in lada dubu ne zai samu yanzu ɗari biyar zai samu irin mutum ne a ce to fa wannan mutumin in ka bari ya girma fa miliyan ce za a baka amma ɗari biyar ɗari biyar kai na gane ka zage shi wannan ka ja a ja ka ka bata sallar ka ce gwannan za ke wata a gane ko akwai hadisi wanda a ibnu abi shayba ya rawaito abdullahi bin mas'ud yace annal murura baina yadayil musalli yaqta'u nisfa salatihi wato hucewa ta gaban mai sallah tana bata mai rabin ladan sallah kaga ai gwanda ka yi dubara ta samu ka samu cikakken wanda duk yanda za ka yi in ma hali zagi ne za ka yi kace da aka gani ka ce ka حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه آه قال عبيد الله مالن عبيد الله يتي حدثني يحيى mahaifina ya haibunu ya haya allaifi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira an zaidu bin aslam wato shi kuma ya jiyo daga malan zaidu ɗan aslam an abdurrahman bin abi sa'idin al-khudri wato shi kuma ya jiyo daga abdurrahman ɗan abi sa'idin al-khudri shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa sa'ad ibn malik ibn sinan al-mashhur bi abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala haqiqa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza kana ahadukum yusalli idan dai ɗaya daga cikinku wato idan kowane ɗaya daga cikinku yana sallah sai kuma ya saka wata sutura wanda za ta sha makance shi za ta kare shi daga mutane to fala ya da'a a hadan ya murru baina ya dai kadda ya kuskura ya bar wani daga cikin mutane sawa'an namiji ne ko mace ce ce babba ne ko yaro ne to kadda ya kuskura ya bar wani daga cikin mutane ya murru baina ya daihi ya huce ta gaban shi kadda ya kuskure ya haka nan da zaran ya bar wani ya huce ta gaban shi ta kusa da shi ba ta nesa da shi ba wato in ya zamanto mutum yana sallah daga can gurin wancan jikin wancan yakwal ɗin ya shimhuɗa tafi in shi yana sallah bai sa sutura ba a gaban shi kazo za ka huce ta nan ba ka da alaƙa da shi an gane ko saboda gurin yana da tazara sosai ba zai cutu ba kai ma ba za ka cutu ba amma in ya zamanto a tsakiyar titin ne yake a tsakiyar hanya ce yake daga bayan shi akwai guri da gaban shi akwai guri to kuma sai ka zo za ka wuce ta gaban shi tsakankanin kai da shi din baya da nisa ba tazara to wannan shine inda ake magana akai kamar yadda malamai suka faɗa an gane ko wato al-Imam al-Qarrafi ɗaya daga cikin malaman Malikiya ya yi bayani akan haka ina ga koshi ko wani daga cikin dai malamai na malikiya na manta wajen abin da ya shafi tazarar da ko da mutum bai sa sutura ba mutum zai iya hucewa ta wannan gabar to idan fala ya da'a hadan ya murru baina yadayhi kada ya kuskure ya bar wani daga cikin mutane ya huce ta gaban shi wali ya dara'ahu mastada'a wato idan ya ga wani zai huce ta gaban shi ya yi ƙoƙari ya tunkuɗe shi ya yi ƙoƙari ya kare shi mastaɗa'a gwargwadon yadda yake da iko gwargwadon yadda ya samu dama ya ɗan kare shi ce ya ɗan mai haka ya nuna mai dai cikin sallah yake ya ɗan kare shi ya canza hanyar shi wannan kin wanda zai huce ta gaban mai sallar fa in aba falyuqatilhu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan da ya ɗan kare shi ya ɗan nuna mai sallah yake bai gane ba sai yake hamar hucewa da ya tsamanin ko wata gyaran murya ce ko wani abu zai yi hallo sai yake hamar hucewa to falyu qatilhu ma'ana falyazida fi daf'i wato ya ɗan ƙara nuna mai sallah yake ya ɗan ƙara nuna mai ya ja baya ya kewaya ta bayan shi ya huce amma ba wai daga yaƙi ba kawai ya ɗan zaji na hannu ya kantsime shi da mari kuma ya samu matsala zai iya kai mai sallah wanda zai huce ta gaban da aka yi ka ƙarfi sai a yi ta kyahuwan da bada an gane ko ba ya kashi ba za ka yi ko kuma da ma ka zo da ikwal ka kaza mota da mu shaka to shi ne malamai wanda suka yi sharhi wani hadisin wato suka ce ba annabi yana nufin ka yake shi ba saboda alkital yana zauwa da ma'anar wato ka yi kokari ka kare kanka kada a huce ta gaban ka bata maka wannan dan abin da zaka samu na ladan nan mai yawa a maido ka rabi kenan ba wai yaƙa ba za ka yi ka fara dankare shi ka fara kai mishi kulli a ce kai me ya halaka da shi ce ta gaba na ce zai huji ce to wannan ba hujja ba ce to in ka je garin ka dankare shi kuma kai ka buga lokacin shi yayi sai Allah ta'ala ya abashi ransa to ya za ku karata da shi an gane ko za ka biya diya ne ba za ka biya diya ba za ka yi kaso ne ba za ka yi kaso ba to wannan sai an je gurin malamai na'am fa inna ma huwa shaytanun ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace sani dai kadai wannan aikin da yayi irin aiki ne na shaytan ma'ana fa inna fi'lahu hadha fi'lu shaytanin wato sani dai aikin nashi wannan da yayi na ana sallah yazo yace zai huce ta gaban shi wato irin aiki ne na shaytan shaidan ne yake in gizo shi yake ci a huce huce irin saboda in ya huce shi da ya san ya ci nasara kawai shaidan shaidan a kowane lokaci so yake kawai hushi ya ci nasara a kai ɗan adam kamar yadda ya ce la uhu yannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasina to a kullum yanda yake so ya tunzura ka ko kai lalata ko ka sa wani ya lalata a kullum shi shaidan abin da yake so baya so a zauna lahiya baya so ya ganka kana alheri ya ganka kana biyayya ga Allah ya ganka kana aikin kirki a kullum so yake kawai dan shagaltar da kai da aikata wani abu wanda zai zama zai zo moto maka jaraba ne a gare ka a gobe kiyama na'am
وحدثني عن مالك عن علي عن علي النضري مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أن أرسله إلى أبي جحيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
وحدثني عن مالك يا ذن تردني يا جيودك الإمام مالك an abin nadri maula umar bin ubaidillah wato shi kuma ya jo daga abun nadri yancaccen umar dan ubaidillah an busri bin sa'idin shi kuma ya jo daga malam busru dan sa'id anna zaid bana khalid al-juhaniya arsalahu ila abi juhaimin haƙiƙa zaidu ɗan khalid aljuhani wato ya aika busur ɗan sa'id wajen malam abu juhaim wato malam abu juhaim ɗaya ne daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam zaidu bin khalid aljuhani shi ma ɗaya ne daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda itirafi bil fadli wato wanda ka san ya fi ka zama a gurin annabi ka san zai fi ka sanin sunna shi wanda ka san ya fi ka wato lazimtar annabi ka san zai fi ka sanin abubuwan annabi to shine shi wannan zaidu bin khalid aljuhani baya da masaniya game da abin da ya shafi wucewa ta gaban mai sallah busur dan sa'idi shi kuma wato tabi'i ne yana ɗaya daga cikin ɗaliban zaidu bin khalid sai ya aika shi wajen abu juhaim wanda shi kuma abu juhaim yana kyauta da zaton shi zaidu za a samu wato wannan warakar wannan matsala a wajen shi an gane ko to shi ne sai ya aika shi wajen wato abi juhaim ya sa'aluhu wato ya tambayo mai da malam abu juhaim ma za sami amin rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama filmari baina yadayil musalli wato me ya jiyo daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da hukuncin mutumin da yake hucewa ta gaban mai sallah mene ya jiyo daga wajen annabi faƙala abu juhaimin abu juhaimin ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lau ya'lamu al-marru bayna yaday musalli ma za alaihi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah ya san laifin da yake kan shi mai girma an gane ko al'imamul kushumai hani daga cikin ruwatu na bukhari wato ya ƙara lauya alamul maru bai na dayil musalli ma za alaihi min al'ithin da mai hucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kan shi na laifi ya san laifin da zai kwasa mai yawa da kana an ya ɗifa arba'ina khairar lahu min an ya murra bai na dai wato da shi wannan mai hucewar ya zaɓi ya dakata ya tsaya tsawon shekara arba'in hal shi wannan mai sallar ya gama sallar shi kawai ya taka burki ya tsaya ya kyale shi ya yi ta nawashi ya gama nawashi ya kare sannan ya huce an gane ko to ba wai tsawon arba'in ba wato ko da minti arba'in za ka tsaya ai za ka iya tsayawa an gane ko ya ce to da ya fifita ya tsaya tsawon arba'in khairan lahu shine ya fi alkhairi a gare shi min an yamurra bai na yadaihi sama da ya huce ta gaban shi saboda in ya huce ta gaban shi laifi ne zai kwasa mai yawa shi wancan ya yi ɓari shi kuma wannan ya kwashi laifi shi mai sallah an rage mai lada shi kuma mai hucewa shi kuma ya kwashi laifi kowa dai ba kyale shi ba haka nan an gane ko to shi kuma wanda za a huce ta gaban shi da ya san asarar ladan da zai yi shi ma ba zai bari a huce ta gaban shi ba shi kuma wanda zai huce da ya san laifin da zai kwasa shi kuma da ba zai huce ba an gane ko qala abun nadri wato abun nadri maula umar bin ubaidillahi yace la adari yace bun sani ba yace ni dai kan bun sani ba a qala 40 yawman shin busr ibn sa'idin ya ce 40 yawman lakana an yaqifa 40 yawman aw shaharan ko kuma ya ce lakana an yaqifa 40 shaharan au sanatan ko kuma wato lakana an yaƙi fa arba'ina sanatan ya ce ya ce bin sani ba ya ce amma dai ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan ya tsaya arba'in to ko da kwana arba'in ne shi ne alaƙalli cikin guda ukun nan dai to mutum ya tsaya kwana arba'in ya yi cik ya tsaya irin na abu isra'il wanda ya alwashin kawai shi zai tsaya cik kuma a rana zai zauna zai tsaya ba zai shiga inuwa ba saboda bautar Allah to kun ji bai ba alwajin kwana arba'in zai annabi ya shigo masallaci ga abu isra'ila a ranar kai tsakaice layin shigo suka ce eh alwashi yayi kawai ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai zauna ba da Allah ce muruhu fale jilis wani ya tazallal ku ce mu shi shigo na'am وحدثني عن مالك عن علي بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم الماء بين يدي المصلي ما جاء عليه لكان أن يختفى به خيرا له من أن يمر بين يديه ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga zairu ɗan aslam shi kuma ya jiyo daga aɓa ɗan yasar ya ce haƙiƙa ka abul ahbar wato ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke masana a taura kuma ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ka abul ahbar ya ce lauya alamul maru bai na yadayil musalli da a ce mai hucewa ta gaban mai sallah ya san ma za alaihi abin da yake kan shi na laifi lakana an yi husafa bihi lalle da ya zaɓi a kisfance ƙasa da shi ma'ana lahtara an yi husafa bihi da ya zaɓi Allah subhanahu wa ta'ala ya kisfance ƙasa da shi ya faɗa min an ya murra bai na yadaihi to yin hakan ɗin khairan lahu shi ne ya fi alkhairi a gare shi min an ya murra bai na yadaihi daga ya huce ta gaban mai sallar na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين بين يدي بين يدي النساء وهن يصلين وحدثني عن مالك يا ذنترني يا جودك الإمام مالك أنه بلغه حقيقة لاباري يا إسوك الإمام مالك anna abdullahi bana umara kana ya karahu an ya murra baina aidin nisa'i wato haƙiƙa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa wato ya kasance yana ƙyamar ya huce ta gaban mata wa hunna yusallina alhali suna sallah an gane ko baina aidin nisa'i ba ta gaban hannayensu ba ta gaban mata wa hunna yusallina alhali suna sallah wato saboda su ma dai suna cikin almusalliyat to shi kuma ya ce lauya alamul maru bai ne dai musalli da mai hucewa ta gaban mai sallah kaga mace ita ma in tana sallah za a ce mata mai sallah namiji in yana sallah za a ce mishi mai sallah to da mai hucewa ta gaban mai sallah saboda wannan amun ne laysa makhsusan bin rijal dunan nisa a shamala ar-rijala wa nisa ya haɗa maza da mata. To shi Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana kyamar hucewa ta gaban mateki wa hunna yusallina alhali suna sallah. Saboda yana jin tsoron ya shiga ƙalƙashin wato faɗar annabi da kana an yaƙi fakhairar lahu min an yaburra bai ne dai. Na'am.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه يا زنتر دني يا جيو daga الإمام مالك عن نافع shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar anna abdullahi bin umara kana la yamurru baina yadai ahadin wato haƙiƙa abdullahi dan umar ya kasance baya hucewa ta gaban kowa idan yana sallah idan wani yana sallah baya hucewa ta gaban shi namiji ne ko mace ce ce babba ne ko yaro ne baya hucewa ta gaban kowa wala ya da'u ahadan yamurru baina yadayhi shi ma baya barin kowa ya huce ta gaban shi idan yana sallah an gane ko kaga kare bana zagin ka bana baka abinci na an gane ko to shi wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa duk yadda kake so a maka mu'amala da shi to kai baka mu'amalanci mutane da shi an gane ko kare zaman to kana so a maka mu'amala a dinga maka kyauta amma kai kuma ka raka rowa kai ka huce ta gaban mai sallah amma ka zo za a huce ta gaban ka raka ki an gane ko kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma so ɗayan aka maka kai gabaki ɗaya ka rikici shi baya hucewa ta gaban mai sallah shi kuma duk wanda ya ce zai huce ta gaban shi jima ba zai bar shi ya huce ba an gane ko a zamna lahiya an gane ko a ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya faɗa a hadith wato ka amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiruka bihi to wannan shine abin da Abdullahi dan Umar ya tabbatar da shi kenan wato shi ya mu'amalanci mutane da abin da yake so a mu'amalance shi yanda baya so a huce ta gaban shi to shi kuma baya hucewa ta gaban wani shi ma eh in ka zo zaka huce ta gaban shi zai taka maka burki in ya kare sallah ce kaga ina hucewa ta gaban mutane ne to kada ka kara bin wannan alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala